أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرج باسمه الأعظم المقتسب الملك الأعز الأحمى الزاهر لا تخيل ولا وهم الباطل تقدس لا عظمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القلب والسجان الذين قاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأبطال الشيخ السيد أحمد بن محمد السجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس والد كتاب خاتم العلباس الشيخ السيد إبراهيم بن ياسر ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ne ba mu dama da aran lokaci bisa dawowa wannan karatu namu mai albarka karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi a littafin ruhul adali kamar yadda kullum muke faɗa littafi ne na maulan mu shekul islam a shekul ibrahim ya radiyallahu anhu wanda yake gaya mawa ɗalibi a ɗari kun waliyai yadda zai bi don saduwa da allah subhanahu wa ta'ala lani lafiya idan yan uwa musu manta ba wannan shine karatu na goma sha biyar wanda juma'a da ta gabata ita ma dai wasu matsala ta hana mu karatun amma insha allahu za mu iya yin kokarin duk da za mu iya yi wajen ganin cewa wasu abubuwa ba su kana mu wannan karatu namu da muke zama don mu tunatar da kanmu yadda za mu bi don saduwa da Allah lami lafiya ba subhanahu wataala muna baitin da shehi yake magana irin yadda ya kamata muridi ya zama tsakanin sa da shehin sa shehu ya ce maliku nafsaka ka mallakawa shehin ka kanka dan ne don halifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a hakkinka قال صاحب قال صاحب التائية وفرض عليه أن يكون مؤدبا أن يكون مؤدبا لدى شيخه في كل وقت وطاعته ليبدي له الإشكال في كل صورة ويلقي له من سر سر الحقيقة ويصحبه كالميت في حال غسله يقلبه للغسل من كل وجهة مع الذل والتهذيب في الخوف والرجاء وعدد وتسليم وتعظيم حرمته malam ya ce ma sahibu sa'iya akwai littafi da ake kira da sa'iyatu suluki littafi ne da aka yi shi don ɗora ɗalibin almajiran waliyai akan hanyar da zai bi don saduwa da Allah lami lafiya to ma abucin wannan littafin yake cewa a hakkin muridi tsakaninsa da shehinsa yake cewa fardun alaiki wajibi ne tilas ne ga muridi na ɗariƙun waliyai an ya kuna mu'addiban ya zama to mai ladabi lada shekhi nan wajen shehin sa fi kulli fi kulli waqtin a kowane lokaci wa sa'ati da kowane sa'a wajibi ne muridi na dari ummali yayi ya zama to mai ladabi ga haƙƙin shehin shi a kowane lokaci da kowace sa'a mai yasa muridi zai zama to mai ladabi a haƙƙin shehin sa yace li yubdi lahu al-ishkala fi kulli suratin dan ne dan shehin ne mai bayani al-ishkala rikice rikice rikice-rikice fi kullum surat cikin kowace sura na daga tajalliyoyi daga tajalliyoyin halarar Allah subhanahu wa ta'ala kowace halara akwai irin tajallin da ke a cikin ta kuma akwai abinda akwai makamatu da ahwalu da ke cikin wannan halarar muridin da bai da shehi ko ko muridin da ya saki shehi shi ya kama bankaurarsa babu yadda za a iya fahimci waɗannan sirrika da ke cikin kowace halara kuma babu yadda za a iya tsotsani zau'in da ke cikin kowace halara dole ne ya zauna tare da shehinsa shehin shi zai rika bayyana mai al-iskala dukkan rikicin da ke cikin kowace tura a cikin kowace halara wa yulqi lahu sannan shehin ne zai je ko zuwa gare shi shi muridin nan min sirri sirril haqiqati daga sirri sirri na haqiqa amma abinda kullum shehune suke tarbiyyantar da muridi akai shine kullum dai abinda kullum muke magana akai wajibi ne kana son saduwa da Allah subhanahu wataala lafiya to wajibi ne sai ka je ma Allah da abubuwa guda biyu kullum muna faɗa muna nanatawa a shehi na dariƙa me zai ma muridi yace li yuqilahu al-iskala fi kulli suratin wa yulqilahu min sirri sirrin haqiqati sannan kuma ya je ya je ko zuwa ga muridai muridi na daga sirri sirrin haqiqa na Allah subhanahu wataala dan wa abin da nake magana kullum shine Allah subhanahu wataala ya halicci mutum da sura guda ya halicci mutum ya hada shi abubuwa guda biyu mutum an hada shi da abubuwa guda biyu ne wannan jikin wanda sunan shi laka sunan shi yimbu sai kuma ainihin shi mutumi wanda sunan shi ruhi wanda aka haɗa su don su zamanto suna gogayya har zuwa ga lokacin da shi jikin zai bar ruhi ruhin ya bar jikin yan wani shi mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi ko shi ya ya samu kashi a wannan duniya to waɗannan abubuwa guda biyu za su rika haɗa da juna shi jiki zai ta faɗa da ruhi yana son ya mai da ya mai da ya mai da shi a falinsa shi jiki ƙasa ita ce asalinsa jiki ƙasa ita ce asalinsa saboda kullum jiki zai ta faɗa da ruhi zai ta faɗa da ruhi zai ta faɗa da ruhi don me don ya zafe ya mai da kai asalinsa shi ne ne ne ƙasa shi kuma ruhi zai ta gogayya da jiki zai ta gogayya da jiki zai ta gogayya da jiki yana ƙoƙarin ya rinjaye shi don ne don ya rinjaye shi shi ma ya mai da shi asalinsa shi ruhi asalinsa daga halarar haske daga halara ta haske jiki asalinsa daga ƙasa ne duhu sauraka haka za su ta gogayya da juna kowanne yana son ya rinjaye juna sauraka malamai na zahiri ma'abota ilimi na shari'a to sai su nuna maka ya za ka yi don ka kyautata ibadunka wanda wannan ibadun shi zai rika ciyar da ruhinka kuma yana ciyar da shi haske hasken nan na rinjaya hasken nan na rinjaya sai zama to haskensa ya rinjaye duhun wannan kasar sai ka ga mutum ya zama to na Allah shi yasa Maulana Shirki Ibrahim Sale ya cewa wali in ya zama to wali ya samu ya zama kamili a cikin wilaya to cikin hasken shi cikin zirin hasken mala'iku yake komawa yace a cikin lokacin da idan kuma mutum ya lalace ya bi zuciyar ya bi san rai ya bi duk abinda zuciyar shi ta ta sawwala mai to kuma sai ya lalace sai ya fi dabba lalacewa dama shi mutum haka yake in ya gyaru sai ya zama to cikin zirin mala'iku za ka saka shi in ya lalace sai ya zama to ya fi dabba lalacewa to haka mutum yake tsakanin jikinsa da ruhi to daga shehi na ɗariƙa zai jefo zuwa ga muridinsa sirri da sirrin halarar Allah waya sabu hukar maiki sauraka shi muridi zai aboki shehi shi kamar gawa fi halin rabihi a cikin halin wanke shi kamar yadda na faɗa a wancan lokacin babu yadda za a yi murida gawa mai wanke ce na wanke ta ce ruwan nan ne mun zafi ya za ka samu ruwa mai zafi ba taɓa jin wannan labarin ba ana wanke wata gawa ta ce kai wannan ya yi zafi da yawa ba a taɓa samun wannan ba kamar yadda ba za a taɓa zuwa ana wanke wata gawa ta ce kai wannan ya yi min sanyi da yawa dan Allah dan dindima ruwan nan ba a taɓa yi ba ba taɓa samun wata gawa ana wanke ta ta ce kai da Allah kana jin zamun jiki da da ƙarfi ba ga ta sha wahalar rashin lafiya bane ba ta taɓa samu ba to irin haka ake son mudiri ya zama to tsakaninsa da shehinsa yi ka jin gudun gafi jin gudun wuta shi sai da gawar da mai wanke ta yake wanke ta duk inda ya so wajen wankewa yana jin juya ta duk inda ya ga dama don wankewa ma'azulli tare da tsantsan da kai wata hadibi da tsarkake zuciya fil khawfi war raja cikin jin tsoron Allah da kuma kaunar samun rahamar Allah wa azabi da nuna gajiyawa wa taslimin da ni kauya وتعظيم حرمتي لكم الكرمة مع الفرمر الشيخ أرتك دابورا كدوا كالله سبحانه وتعالى سوى لك ففي هذا التغذري هذا كما نكالكالتا تكالكالتا تكالكالتا تكي أحد رشيخ والتحذيبي كذلك جزوشيك والخوف كدتوران الله والرجاء كدورتي كدور تسام الرام الله والأدب كنون هجت يا وكا أفادر الله والتسليم كميك أويا إذواك الله والتعديني كجرم ما شأن الله تشكونا ما يقول على المريد بكل نفع وفائدة to wannan yana komawa zuwa ga muridin ne da dukkan wani amfani da dukkan wani fa'ida amma mu dawo hankalin mu anan ba wai duk abin da ake cewa ka girmama shehinka ko tsakanin malami da almajiransa kullum malami ka girga ka girga girmama malaminka kar wallahi ba abin da za ka kara mai ko daya a wajen Allah bal in ka girmama shi ka mutunta shi girman da mutuncin kanka zai dawo kamar yadda in ka wulakanta shi ka tozarta shi wulakanci da kaskancin kanka zai dawo saboda kullum tsakanin malami da almajiransa girmamawar da shi malami zai ma almajiri ya ji tausayinsa ya mutunta shi girmamawan almajiri ga malaminsa ya ji alfarmarsa ya ji nauyinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana وقد قالوا حقيقة سوفاية سنتي في هذا المدمار أو أن الحجر سكتي تواضع كتنقد كي وخضع كي كي كسا كسا لسيد واحد كشوغبا بلا أيا لا لتخضع لك الرقاب ba wai dan duniya ba wai dan wuyayen mutane su girmama ka ba kai don Allah in kai haka takhda laka riqab kuma sai mutane su girmama ka shugaba guda ɗaya ka girmama shi ka mutunta shi ka darajanta shi in kai haka ba don mutane su mutunta ka su girmama ka ba kuma sai mutanen su darajanta ka su mutunta ka su girmama ka suka ce wazkus ala babi ala babi wajidin ka zauna a babin ko a kofa ɗaya ta wani jagora la li tuftaha laka al abwabu tuftaha laka al abwabu ba dan a buɗe maka kofofi ba kuma sai a buɗe maka kofofin mana ka yi don Allah sai sakamakon wannan ɗin ya sa ka samu abin a wajen Allah. To wane ne wannan shugaban da suka ce ka kankantar da kai gare shi, ka miƙa wuya, ka zauna, ka miƙa wuya gare shi, sai ya ce wa zalika sayyidu huwa Allah. Wannan shugaban shine Allah subhanahu wataala. Wallahi duk wanda ya kankan da kai ga Allah, man tawaba lillahi rafa'ahu Allah. Duk wanda ya kankan da kai don Allah, to Allah zai ɗaukaka mutuncinsa, zai ɗaukaka darajar shi duniya da lahira. Shi ne wa babu to kofar can an ce ka kankan da kai ga shugaba guda ɗaya ko ka sannan aka ce ka zauna a kofar wani jagora guda ɗaya to kofar Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam to sannan wa rusul Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam su kuma jagororin yan aikan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'umma al-awliya ummadu sune waliyai cikakku sauraka allazina يحب الذين يحببون الناس الى الله ويحببون الله الى الناس sune suke soyar da mutane zuwa ga Allah su waliyi suna sa Allah ya soka kamar yadda suke soyar da Allah a wajen mutane waliyai yuhabbibuna an-nas ila Allah suna soyar da Allah ma'ana suna soyar da mutane a wajen Allah wallahi in ka bi abin da suka shimfida abin da suka tsara wallahi Allah zai soka so na gaskiya sannan wa yuhaddibuna Allah linnasi ila nasi sannan suna sanya son Allah kuma a zukatan mutane to rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga halaloli da darajoji da karamci na Allah subhanahu wataala wallazina idza ru'u zikra Allah sune wadanda in dai an gasa sai an tuna Allah fa ala lisani haula isadati yaqulu ba'd hadal isharati to bisa harshen waɗannan ma'abota girma waɗannan shugabanni wanda daga cikin shugabanni wanda daga cikin mawaƙa yake cewa la idan ka asbuna an babina fal ahadu baqin wal wiladu isanu fa bi hubbina wa bi ludfina wa bi jahina sha al hadith wa saraka qubanu yake wannan mawaƙin yace Allah gafar da malam kaga la idan ka asbuna an babina sarkin mu wannan yana tsani a harshen ma'abuta wa wilaya yake cewa sarkin mu ka zo kai sallama kana ji kana gani sai ne ka je ba da lokaci ba zai samu mutuwa ba kai abin da bai ma kamata ya zarge ka bai zarge ka sai ce mai karka kar zargin mu da muke maka kana kallon ka ba muna zo maka da wasu abubuwa da suke muna na maka kada ya nisan ta ka daga kofar gidajen mu kada ya nisan ta ka daga kofar gidajen mu fal ahadu baqi kaga duk da haka da kaga muna ma wallahi alƙawarin da ke tsakaninmu da kai yana nan wal widadu musanu soyayyar da ke tsakaninmu da kai tana nan kawai jarrabawa ne imtihani ne alƙawarin na nan soyayyar da ke tsakaninmu tana nan fa bi hubbina wa bi lutfina wa bi jahina kaga soyayyar mu kaga tausasawar mu kaga alfarmar mu to da ita ne sha alhadisu labari ya suka duniya wa saratu ruqbanu da shi ne ainihin da shi ne ɗan tarauka suka tafi suka gaya ma duniya ya ci gaba fa idza zalalta li izzina wa li jahina zallat li izzatika al muluk wa hadu yace fa idza zalalta li izzina idan ka kankantar da kai karkashin buwayar kadimu wa li jahina kadi al farmamu yace zallat li izzatika al muluk wa hadu sarakunan duniya suka masu mulkin duniya sai sun kankanta a karkashin ka kuma sai sun bika dan wa mu kalli a madrashe Ibrahim a wannan kasar samu lokacin da ya taso shanin sai ya taso ya fara bayyana idan yana yawo a cikin gari yana zikiri yana yawo yana yadda kaga kamar mai salatu ne yana yawo yana zikiri kyau ya rika yin irin wannan lokacin da halar ta fara fuskarsa idan yana gashi kuma da wata irin daɗin murya dan da zaka ji karatun sa na na tani'a da sauransu da irin su alfurda zaka ji yana da murya sosai to yana fara wannan zikirin yana fara wannan zikirin sai yara su rika bin shi suna taya shi suna yi iyayen yaran suna jin shi sai suna jin shi sai su rika kamo yaran su suna kullewa a gidaje suna cewa ta ga yi kan mahaukaci kan kuɗi shi yau waɗanda suka bi jin ba yau almajiran su ne sarakunan duniya a duk inda kake to wannan shine wayarsa ta suka duniya almajiran shi sai wayarsa ta suka duniya to haka jagorori na Allah suke a falmurid sadiqu kaga muridi mai gaskiya almuwaffaqu wanda Allah ya dakatar da shi alhadiqu wanda yake gananne gwani wajen gane al'amura wallazi yajma'u kuma mata shaykhihi to wannan shine muridin da zai tattara ainihin sharar ɗakin ko sharar gidan shehinsa wai dunnu biha alal ara'i ya zama to ya yi rowa da ita gabarin daji sharar gidan shehinsa ta ci mai ta fi ƙarfi ka zai zuba ta a daji wai ta aluha sauban a kamar yana mai da ita yadda ka san tufaki yurbi suhu fi a ayadin nasi wanda yake ɗaura shi a cikin ijidikan mutane sharar ɗakin shehinsa waziban ya yi shaddifu bihi unufar sadati kuma shi ne yake mai da ita kamar turarar da yake haƙamsasa ainihin hansuna a hanci jami hanci ne jami hanci ne auta hancina ko yake dam yake kamsasa hancinan shugabanni da sharar ɗakin shehinsa wa izzat yana kallata matsayin wani buwaya ya tsari bihi faukarsa faukar suha wannan ayi wanda yake ɗaukaka tsakanin tauraron suha da tauraron na'ayi fakama anna mu'adata waliyin lahi kamar yadda gaba da waliyin Allah yulzimu minha mu'adatul lahi yake yulzimu minha mu'adatul lahi yake jawo gaban Allah lil hadisin rabbani saboda hadisin da nabi ke cewa man adali waliyan faqad azantu bil harbi ko to kamar yadda gaba da waliyan Allah yake jawo fushi da fada da Allah to fa kazalika khidmatu haka nan hidima ga waliyan Allah wa tazallulu lahu da kankan da kai da gare su wa firda'uhu da neman yardansa بأي وسيلة تقوة حنيا وتعظيم إذا جرم ماشي وحسن الأدب معه لكتاوى الذي تكانك دسو لما له من القداسة صبر التركين لكي رشي أفادة الله في حضرة الله ونن يستوجب رضا الله جمعين أصابت يرضى الله كما إذا كفر جعبان yana dawo fishin Allah da nesan Allah nesan taka daga rama Allah to kaunarsu da kusantarsu da soyayyarsu yana dawo maka soyayyar Allah قال بعضهم wani sashin da yake wa gabanni jagorori ya fara a wannan hajji yace wa anzil shaykh fi ala manazilihi wa tarhu jiblat tawdihin tuna wa tanzihi jiblat tawdihin wa tanzihi wa'dim wa'dim wujudaka la tahaddahu atharan wa dahu yalimu dawran fa yubni ويبنيه ولست تفعل هذا إن ظننت به لن تشاهده فيما تعانيه فالمرء إن يعتقد شيئا وليس كما وليس كما يظنه لم يخب والله يؤتيه ما لم يكن وأنزل الشيخ أو قد شيء قد أقول قد شأن الله في أعلى منازله أبي طمسي توقف متعيش واجعله قبلة توجيه كفن ياك مسكر القبلة كتفسكرتها الله وتنزيه القبلة كتفركتي على الله wa'adin wujudaka kaman tar da samuwarka la tashhad lahu atharan kaka da gurbin samuwa ka cikin hajjin shehinka wada'u ka bar shehinka yuhaddimu ya rushe mutuntakar ya rushe kasancewarka gaka mana ya rushe maka ganin kanka wai yubnihi kuma ya gina ka a matsayin na Allah ya rushe ka ya rushe ka a matsayin wanda yake kallon kansa ya gina ka a matsayin na Allah amma fa walasta tafalu haza in zananta bihi na kasar to amma fa ba za ka taba samun wannan ba in har kana san cewa shi yake yana da wani sauyaya dalili a tu shahiduhu fi ma tu'ani wanda kake kallon wannan sauyayyar cikin abin da kake gogayya da shi fal mar'u in ya takir shay'an wa laysa law wa laysa kama yadhunnu mutum idan ya kulle kyakkyawan kullewa bisa ga wani abu sai abin ya zama to ba yanda yake zato ba lam yaqif wallahu yudi ba zai sa'i ba Allah kuma zai bashi da abin da yake nema abin da malami yake nufi shine a nan zaka mana wata kissa wanda sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo ta a wannan mahallin wato abin da malaki na mana magana a nan kai dai ka kudirce cikar kamala cikar kamala a hakkin shehinka ka kalle shi a matsayin wanda ya cika duk cikar da ko ake bukata a halarar Allah ko da an samu haka shi ba hakan yake ba a wajen Allah to kyakkyawan zaton ka zai saka samu duk abin da kake nema anan cewa yana kawo cikin sami ban sha'awa yace an yi wani mutumi a wani an yi wani mutumi a wani gari waliyi ne kamili cikakke ne cikakken kusanci da Allah sai zama to a garin su biyu ne kuma duk sunan su iri daya kowanne ana ce mai abul ali ma'ana baban aliyu kowanne sunan shi kenan kuma su biyu ne a gare ɗayan bawan Allah ne mutumin Allah mai bin Allah mai ibada dare mai ibada da rana mai azumi na na na tadawuyi mai sallar nafila mai salati ga annabi mai yawan zikiri ɗaya shi abul ali din kenan shi kuma ɗaya abul ali din shi kuma sabanin haka hajiri ne fasiki ne lalatacce ne ba ruwan shi da sha'anin Allah to shi wannan mutumin sai ji labarin abul ali a wancan gari sai tafi don neman bari ya je ya mai hidima don ya samu albarkashi shi kenan yana zuwa garin sai ya tambaya da Allah yana tambayan gidan abul ali cikin kuskure da rashin sani sai aka kai shi gidan wancan mutumin da ba ma ruwan shi da addini maimakon a kai shi gidan wancan babban bawan Allah inda ya je neman albarka shi kenan shi bai sani ba ya je ya zauna sai da ya shekaru shekaru a gaban wannan bawan Allah yana ta hidima yana ta hidima da ya ruwa ya hidindimin gida komai yana ta yi hidindimin gida komai shi ne shi a tunaninsa wani babban bawan Allah yake mai hidima don ya samu albarkarsa ashe wani babban fadiri fasiki ne wani ne shi da yi can ba Allah bai sa da shi za su haɗu ba a wannan lokaci to akwai mabiyan da ake kira da ahalul da'irati wanda yake waliye ne waɗanda suke ma abota da'ira wanda a kowane zamani ba sa raguwa daga wannan adadin kuma ba sa karuwa wanda idan ɗaya daga ciki ya mutu to sai a ɗauki wanda yake ƙasa da shi a muƙami sai a ɗora a matsayin wancan akwai gausi wanda kullum suke ce ma gausi to kamar shi ne halifan manzon Allah a zamani zai zama to wilayar shi a wannan zamani zai zama duk waliyai suna ƙasan matsayinsa ne don ne saboda shi ne halifan manzan Allah a wannan zamani kuma shi ne halifan Allah wai zala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan Allah na da halifa a bayan kasa halifan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bayan barin annabi duniya halifofinsa wani yayi to wannan gausi shi ne halifan annabi a wannan zamani shi ne kan kujerar udubaniyatul uzma ta kace mai kudibi amma magana ta gaskiya mafi shaharar sunansa ko ko sunansa na hakika shine gausi shi suke ce magausi wanda bayan shi akwai aqdabu guda hudu al aqdabul arba'a bayan shi akwai masu matsayi waɗanda suke al abdalu akwai al autadu akwai al nujaba'u ko ne da adadin su ko ne da adadin su waje ce ma waliyai ma abota da'ira To idan wanda gautin ya cika shekarun da zai cika, ya danganta da irin matsayin da yake da shi, kowane gauti yakan iya cika matsayin da yake da kujerarsa zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddarta mai. Kamar bayan rasuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda su bayan suke faɗa suke tabbatarwa cewa ittifaqan Fatima ce ta hau kujerar. Saboda haka Abubakar ya yi wata shida a matsayin shi na halifa a Nabi bisa zahiri, amma akan wilayar akan doron wilayar sai da Fatima alaiha salam ita ce akan kujerar. Kuraka al-Imam Ali bai yi ma Abubakar mubaya'a ba a wannan watan shida. Wannan shine abin da yake tabbata bisa fahimtar kufaye radiyallahu anhum. To bayan shi sai Abubakar ɗin, bayan Fatima sai Abubakar ɗin, sai Umaru, sai Usmanu haka ne. To wannan gausi idan ya bar duniya ga wani hau kujerarsa a cikin hudun can anan za a ɗauki ɗaya sai ya hau kujerar shi. To shi kuma a cikin bakwai ɗin tafiya a ɗauko ɗaya sai ya cike kujerar wannan hudun. A cikin arba'in akwai waɗanda da'irar su arba'in ne su ne adadin wanda lokacin da Umar ya musulunta. Suka cika arba'in to su ne waɗannan suke kan wannan kujera. To su kuma a cikin arba'in sai a ɗauko a cikin wannan bakwai ne. Akwai wasu ɗari uku da sha uku sai a cikin sai a ɗauko sai a cikin wancan arba'in ɗin. A cikin jama'a gari masu yawan ibada sai a ɗauko a cikin wancan adadin. Yawwa haka abin yake tafiya. to da wannan wali ya mutu a wannan zamani cikin ganin dama Allah sai ya kalli zuciyar wancan bawan Allah da hidimansa mawa fasiki amma shi gina nasa mutumin Allah yake mai hidima inna mal a'malu bin niyyat hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a kai ki ba wancan wali yake hidima ba ya gani dama Allah sai Allah ya ɗauke shi sai aka cika wancan gurbin da shi da ya hau kan kujerar sai Allah ya mai kashafi saboda wani yesu suna kallon abin da kai baka iya gani sai Allah ya mai kashafi sai gane ashe ba ma mutumin kirki mai girma ba iya hidimar da ya na shekarun da ya yi. To ne hikimar wannan hikimar? Kyakkyawan kudiri shi ke samar mawa mutum abin da yake so a wajen Allah. Kai kan bai uwa ko mutum ke addu'a. Inda kana addu'a da shakku ka hakura ka huta ba kama kama hanyar da za a je ma bukatun ka ba. Yi addu'a ya ke da duk kawai an karba. Ko ba ka bane? To kullum abin da Allah ya duba kyakkyawan zato. خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله kaga da biyoyi guda biyu babu abin da yake sa alkhairi a wajen Allah kyakkyawan zato ga Allah kyakkyawan zato mawa bayan Allah sai annabi kuma ce khaslatani annabi ce khaslatani laysa fawqahuma shay'un min ash-sharr su'u dhanni billahi wa su'u dhanni bi ibadillahi kaga da biyoyi guda biyu ba abin da yake su zama sharri mummunan zato ga Allah da mummunan zato ga bayan Allah saka Maulana Sheikh Ali Al-Harazimi radiyallahu anhu hasana ce ki ki cewa Allah kai kai ka arzurta ni daga ka rige min ido gaban ganin aibu dukkan halittanka ya zama ni bana kallon aibu dukkan halittanka ya zama aibu kaina kawai nake kallo waɗannan su ne na Allah da haka suka samu Allah Allah ya yarda da su Allah ya yarda da mu to saboda wannan to shine karshen baiti na goma sha hudu to ban sanya muke da lokaci ba da da sauran lokaci za mu shiga baiti na goma sha biyar da kuma na sha shida wanda a ƙarƙashin haka kuma za mu ɗan yi sharhi ɗan abin da ya sauƙaƙa. Wala tu khaliqu walau ba na fasadu ra'ayi fa kun dawa man zatti sa fa qata'u li shaykhi aqwam wa al yaqu aqwam wa al yaqu min al murid inda man aqal shau so la tu khaliqu ka kai dan uwa ma abocin dari kun wani karka yadda ka saba ma shehunka walau ba na fasadu ra'ayi ko da ku a zahiri kaga bayyanar kaga wani abu da kai a zahiri baka fahimci alim shari'a ba fakun da waman zattisa ka zamanto ma'abocin koyi ko da wani lokaci. Fakata wanda shi kaga kuskuren shi yayi a kawamu shi ne mafi daidai wa aliyaku shi ne mafi dacewa min almuridi daga shi ainihin daidai din ganin daidai din muridi inda man akala amma ko wannan maganar ina fadanta ne ga wanda Allah ya azurta da hankali da ganewa da fahimta. ‘Yan uwa sai nace to adabu adabu suhubatul murabbi na dubban na dubban abokantaka ko ko jin jagora a cikin tafiya cikin sha'anin Allah. Ya ke nufi da abokantaka ko ko suhuba, suhuba aka ce wani sahabin wani ne mai ake nufi. To a suhubatu, in aka ce suhuba, hiyal mulazamatu ita ce kana ce ma wani kai tabici lil ifadati wal lil ifadati ko dai kana ce ma wani don ka fa'idantar da shi ko kuma kana ce ma wani don ka fa'idantar da shi. an gane ka dace ma wani kai ko dan ka fa'idantar da shi ko dan ka fa'idantu da shi zaman annabi da sahabbai sa annabi sahabun su ne annabi sahabun sahabbai ne me yake musu fa'idantarwa sahabbai sahabban annabi ne zaman su da shi ne suke yi fa'idantuwa to haka su huba take saboda wa ma sahibukum bi majnun ashe alqur'ani ne yake annabi sahabun sahabbai ne ko haka ba sauraka iz yaqulu li sahibihi la tahzan tsakanin abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ashe abubakar sahabin annabi ne kamar da sa annabi sahabin abubakar ne to shi sahabbantakar annabi da abubakar da irin su umaru me ce ce fa'idata duk ifada da ganin fa'idatar da su sahabbantakar sahabbai da annabi me fa'idata duk istifada da su fa'idatar da shi wanda ita ce ba ita ce shugaban to wa ala nau'i haza to bisa ga wannan bayani a tarifin mudan to wa ala nau'i haza tarifin mudan najiduha ala salatati akasani to a bisa a hasken da muka haska bisa wannan tarifin da muka yi takaitacce to za mu samu abokantaka ta habbantaka ta tafi kashi uku ne ga idan za mu yi bayanin sa shuhubatu man dunaka abokantakar wanda yake kasa da kai abokantakar wanda yake kasa da kai kamar misalin na bayar kenan abokantakar annabi da sahabbarta shi yake sama da su dukkan su suna kasa da shi haka wahiya tattabi ala al-madbu'i bi shafaqati war rahmati to ita sahabbantakar wanda yake ƙasa da kai to kai da kake sama da shi to ana buƙatar kai da ake bi kenan da ake kake sama to ana buƙatar ka bi tausayin shi kai mai rahama sannan wa ala tabi'i shi kuma mai bin mai bin wajibi ne bin wufaki ya da ya daidai da kai su abin da ka dora shi akai na alkhairi wal hurmatu kuma ya ji ya rika jin nauyinka ya rika jin nauyinka kamar yadda sahabbai suke jin nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mun ji yadda abokantaka take tsakanin wanda yake kasa da kai sai abokantaka ta biyu wasu hubatul akufai wan nuzara'i sai kuma abokantaka ta abokai waɗanda suke daidai da daidai da kai kamar tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko tsakanin ni da kai muna karatu wajen malami guda da ni da kai dai abokan juna ne ɗaliban malam wani ne saboda to ya kuma abokan takan ya kamata ni da kai su zamanto to wahiya mabniyatun alal insani wal kutuwati to ita kuma an gina ta ne akan zaɓin kan zaɓin ka akan kai ku da ko a gane ne nake cewa kuwa idan muna abokan taka cikin sha'anin Allah to in zaɓe ka sama da kaina maslahar ka tafi maslaha ta maslahar ka tafi tawa sun ce idan kana da aboki cikin sha'anin Allah sai wata rana kuka je kasuwa sai ka duba ina misali ni da kai malam malam ka tsabo abokai da cikin sha'anin Allah sai muka je kasuwa sai na ga wata dan tashe shi ya waya sai na ciniki ta na san da koko amma kai dama na harka ka barki ka tsiro kuɗi dama na gani mun je barki ka tsiro wata ɗan dubu sittin haka kawai ni kuma ko sisi babu aljihu na yanke ba na kaɗan ba ran shiga kasuwa mana ba da sisi ina zuwa sai ga wasu yanke wannan waya fita ce to ka dubu talatin da biyar ka tsaka tsaka ga sai ce to na dai ciya talatin ana to ka kuɗin sai ce ma na kaɗa ba ka kuɗin suka ce in dai har ma na kaɗa bai ce mu to nawa kake so daga ranar kar in sake abokantaka da shi ba aboki bane suke sha'anin Allah me yasa saboda su sun girma duniya da abin da ke cikin cikin da sha'anin su ya girme ta wallahi kuma wallahi a haske zan ba ku zan ba ku misalai kaman guda biyu zan ba ku misalai kaman guda biyu lokacin da muke wannan karatun a gaban shehi namu shehu a shehu malam yahaya radiyallahu anhu yake cewa yana da abokin da yake haka a wajen shi mun ma san shi muna ce mai malam garba sabon sara shine baban mataimakin gwamnan Kano wanda ya sauka daga Hafiz Abubakar to shi baban shi ne haka suke da malam duk juma'a shi zai zo dau malam a motar shi su masallaci to malam yana gama gaya mana fito a cikin abokaina ina da guda ɗaya shine malam garba sabon tsara yace yadda kuka dinnan haka muke da shi suka ce in kana da aboki ciki sha'anin Allah duk da kuna tare sai ce kai kaga malam kaza kaga wayan nan ta tana da kyau suka ce daga ranar kanka sake abokan saka da ni ba aboki da ciki sha'anin Allah ba au har ma ina da wani abu na wani ni kadai ba mu biyu ba tare suka ce kanka sake abokan saka da ni daga wannan ranar a da saura tsara ma ya faru haka cikin irin waɗannan abokan ɗaya ya je gidan ɗaya don ya neme shi yana son ganin shi yana zuwa sai ya sallama sai ya baiwar wannan sun sai ta fito mun dai san baiwa ita ake ce maku yanga ko wata mata da ake ciwowa ko a kamo a wajen yaƙi wanda kana da damar kai komai da ita kamar da zaka yi da matanka sannan tana da damar kai ma hidima kai ma hidimin gida ta dafa muku abinci kai ma ƴaƴanka wanka kai ma ƴaƴanka wanki musulunci ya ba da dama akan haka ita ake ce ma baiwa kuma har yanzu musulunci bai hana ba ba ya hana yawa to shi kenan da yaje sai sallama sai baiwar wannan mutumin sai ta fito da ta fito sai ce ya ce ai baya na sai ce baya na eh baya na eh to ki san inda yake aje kuɗi tace eh sai take dauko mun akwatin tace to tace ta dauko tana daukowa ya tusa ya tusa ya tusa ya zuba a jiyo to mayar ta mayar yana dawowa sai ya ce ce mai wane ya zo neman ka ba ka nan to ya kuka yi sai ce ya tambaye ni na san inda kake aje kuɗi nace mai eh ya ce ɗauko na ɗauko mai ya ɗibi abin da zai ɗiba ya ce haka aka yi eh haka aka yi eh ce to Allah ya saka miki da alkhairi ki tafi da yau ki zama ƴa cikin sha'anin Allah na ƴan ki saboda wannan abin da kike yi me yasa wallahi sha'anin su yake mu duniya da abin da ke cikin ta sha'anin su yake mu duniya da abin da ke cikin ta to haka abokan saka take tsakanin sa'o'i isa ka zaɓi abokin ka sama da kanka isa kenan awal fituwa da isa da fituwa duk malaman lugha suka fassara shi kusan da ma'ana daya kamar da ibn qayyim al-jawziya ya kawo a cikin madarijus salihin to wannan abokantaka kenan sai sai tuka ta uku ko wasu batu man faukaka sai abokantaka da wanda yake sama da kai kuma mun ji abokantakar wanda ke kasa da kai ka ji tausayin sa ka tausaya mai ka ji tausayin sa kai mai rahama wanda yake daidai da kai ka zaɓe shi sama da kanka wanda yake kasa da kai fa ai wasu wata man fawaka wanda yake sama da kai fa kamar sahabbai da annabi kamar muridai da shehunansu kamar almajirai da malamansu to wahiyar fil hakikati hidimatun ita wannan su gobantakar abokantakar gaskiyar magana hidima ce kawai da shi zaka samu albarkan wanda yake sama da kai wannan karatun duba a risalatul kushairiyya ta abul qasim al kushairi shafi na 400 ana aka biyo ana aka biyo wannan karatun am to ban san kar mu shiga cikin karatu kuma ya zama ba mu gama ba kuma lokaci zo ya kwaci mana a'a kai a'a karatu ma sauran aka dan ashi to wani kullu min thalathati adabun yumkinu ijmaluha fi ma yaji mun ga mana abokantaka iri uku ce ko abokantakan wanda ke kasa da kai abokantakar wanda kun fice daidai da daidai abokantakar wanda yake sama da kai shehin ka ko malamin ka to kowane ɗaya daga cikin ukun tana da ladubban da ya kamata ka kiyaye a tsakanin su ga sunan bisa tattarawa a inna adaba man sahaba man dunahu an yunajjihahu ala ma fihi min nuqsani abokantaka wanda ya abokanci wanda yake kasa da shi kamar tsakanin annabi da sahabbansa to haƙƙin wannan abokantakan an yi nabihu alama fi min nuqsani kullum wanda ke kasar kai ka rika kwadaitar da shi bisa abin da yake cikin shi na takaitawa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ce muku kullum annabi in ya zauna abin da yake gaya masa bansa kullukum khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabuna kullum annabi abin da yake gaya masa bansa ba ku kai ba ku ƙara zajircewa ku ƙara zajircewa ku masu kuskure ne ku masu yawan kuskure ne ku ta neman gafara ga Allah kaza kaza har wata rana na kita ya faɗi masu ya safiya ki tambaye ni duk abin da zaki tambaye ni a nan duniya ba zan wadatar da komai ba a wajen Allah annabi ba zai wadatar da Fatima ba a wajen Allah ba zai wadatar da Safiya a wajen Allah duk fadin cetonsa me yake musu wannan zaburarwa su zafirce wajen bin Allah su ta'addace wajen bin Allah ko haka abokantaka take ga wanda yake kasar kai ka nabba'ar da shi bisa sauyayyarsa kullum kai ya ga muridansa ku kuka fi kowa kuskure ku kuka fi kowa laifi kuna zamti istighfari kuna zamti salatin annabi kuna zamti la ilaha illallah duk wanda ya saka gaba yake maka kai ne na Allah to wannan yayi condemning ka har abada Allah ya yi musajewa am fi halatihi cikin halayensa fa inna man lam yaf'al hadha kunga duk mutumin da ke sama da wani bai gaya mai cewa ya jaji sai da Allah ba fakar kana su gubata wannan ya haɗice abokantaka ya haɗice shi ya zalunce shi ya kuma cutar da shi Allah ya kiyaye mutanewa to wa in wa inna man sahaba al-akuffa'a wanda kuwa yayi aboka da waɗanda suke sawayin shi an ya ta'ama an uyubihim to ka riga kaura kai daga aibobin su ka riga rufe ido gabarin kallon aibobin su ويحمل ما يراه منهم على وجه من التأويل الجميل تعرف انك جواني ابوكين كياي to ka dauke ka ka fuska mafi kyau sun ce idan ka ga wani ya aikata wani abu ko ya faɗi wani abu je ka tambaye shi ya yake nufi in ya gaya maka abin bisa daidai da yanda yake da shari'a to wannan ya kamata ka rike shi za ka yi da shi idan kuwa har ya ce maka ba shi faɗa ba to daga ranar ma ka sake jiki na mai wannan abu sannan suka ce idan kuma wani aiki daga ga yayi to ka ba su fuskoki ka kalla abin ka fuskoki saba'in anya ba kaza bane yake nufi anya ba kaza bane anya ko wani ba kaza bane anya ko wani ba kaza bane anya ko kai ta wannan suka ce idan ka kai fuska saba'in din nan ka kasa gano dalilin wannan abu ka koma ka zargi kanka ka ce kai ne ka kasa gane fahimtar abin da dan uwan ya aikata wato kullum da abin da suke nuna maka kai kokari ka fashi kanka a wajen Allah ka fashi kanka a wajen Allah Allah ya samu dace ila zalika sabila fa in lam yajid ta'wilan to idan har ka duba duk a cikin ayyukan ka kasa ganin wani tawili to utta ila nafsika bi tuhmat ka koma ka nazamci kanka ka nazamci kanka ka komi kanka sannan wa ila iltizamil aimati sannan ka je ka nazamci shugabanni don su gyara maka zuciyarka zuciyarka da matsala in har ka kasa ganin tawili kyakkyawa tsakanin karɗan uwanka ko ka lazamci jagorori na su gyara ma zuciyarka zuciyarka akwai cuta Allah kiyaye ni to wannan kenan wa man sahiba shaykhan fawqahu fi rutubati to duk wanda ya azab ya abuci wani shehi wanda yake saman shi a martaba to fa adabuhu ainihin ladabin sa shi kuma tsakanin shi da shi tarkul ikra bi karka bujire ne ya da shi kada ya ce ai gabas ka sai kai gabas wato kudu za ka yi wa hamlu ma ya fi minhu ala wajen dalilin da daukar duk abin da ya bayyana gare shi a bisa fuska kyakkyawa wa talaqi ahwalahu وتلقي أهواله بالإيمان به لكم كرفر ainihin halayensa ta hanyar yin imani da cewa ya fi ka sanin Allah ya fi ka fahimtar hanyar zuwa wajen Allah ita ba wannan karatun duba a risalatul kushairiya ta abul qasim al kushairi a hadihi hiya suwatu ko wannan ita ce abokantaka cikin shanin Allah wa ga samuha kuma wannan shine karkashe karkashen ta wa tilku muhiya sifatul murabbi wadannan sifofin da muka faɗa shine siffar jagora allazi ya yaddai ila subati wanda yake jan mutum zuwa ga abokantaka da shi faman wajadtu faman faman wajadtu hatihi faman wajadta hatihi duk wanda kaga irin wannan siffar a cikin shi muwaffaratan hatika fasitto a fi al-salif al-gharib kai dan uwana wallahi ka abokanci shi fi dari fi dari cikin hanyarsa wal tamtali nafsaka ka cika ranka bisa bi suhbatihi surura ka tuka ranka da farin ciki ta hanyar abokantaka da shi wala taltafit ila inkar min kirina kaska wai ga cikin mun inkar masu inkari a kai masu inkari a kai shi kai musu sallar jana'iza kawai kai musu kabara hudu a wuce wajen takut in kai ka tabbatar da nagartarsa cikin shani Allah in duniya za ta bi kan inkari kanka ma waje su kar ma kawai waje waje inda suke saboda haka ciki ba yi abadan fakar kala Allah fakar kala Allah azza wa jalla fi suratul luqman hakika Allah da jama'ar buwa ya faɗa cikin suratul luqman wa tabi sabila man anaba ilayya wa tabi sabila man anaba ilayya kai da kake son dawowa wajena to ka bi hanyar waɗanda suka koma zuwa wajena sai su kawo mun kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da jagororin addini halifofin annabi bayan annabi isa shi ibrahim radiyallahu anhu yake cewa yake cewa asiru li fakki lil asara li annani lada hadratil mahi dalali asiru yawo na da nake a bayan kasa ina bi ne don in kwance mutanen da san zuciya san duniya san girma san daukaka ya daure ya dabaibaye su ya hana musu tafiya ina bi ne don kwankwace su shi wanda kwankwace su ina za kai su yace fadar manzon Allah dan akan nake ba ta barin wajen ba sauraka wata bi sabila man ana ba ilayya ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni wa fi suratul kafi wa fi suratul kafi ya zo a cikin suratul kafi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tudi man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuba karkabi wala tudi karkabi man aghfalna qalbahu an zikrina wanda muka gabalar muka kauda zuciyar shi gabaran ambatan mu duk mutumin da ba mai ambatan mu ba karkabi shi wata ba hawa ku mai bin soye-soyen zuciyar shi wa kana amruhu qurba wanda al'amarin shi ya zama jinkiri ne da sakaci karka ji wannan mutumi yan wa masu zikiri fa har annabi Allah yake ya gurin zama da su wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu kai hakuri ka zauna da mutanen da suke ambatona dare da rana lailan wa naharan suke ambato na suke mai da lamarin su zuwa gare ni saboda ka yi hakuri ka zauna da su idan har annabi Allah zai ce yi hakurin zama da waɗannan mutanen dan Allah ni da kai ba saboda yan wasar ni wasa da majalisu na zikiri wajajen zaman zikiri kar mi wasa da su Allah ya sa mu dace ajiyar salatul fati abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana ma insha Allah za mu iya kokarin da za mu yi zama karatu tukan nan ba sarka samun tafsaro ba insha Allah